أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na shokale domin tsora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare kuma cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu dora kamar yadda aka saba wanda yau mun ini 26 ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekarar 1445 wanda ya yi daidai da biyar ga wata na hudu miladiyar isa dan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wata'ala muna jagoranci a zo tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta 61 a cikin wannan sura mai albarka suratu hudu mun shiga kissa ta annabi salih alaihi salam haka mun karanta aya ta farko a cikin wannan kissa sai lokaci yayi mun kace da dare za mu komo harkon kissar kenan aya ta 61 za mu tashi shi Allah yake wa ila samuda akhahum salihan wa ila samuda akhahum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله يتوى إلى ثمودا haka zuwa ga samudawa Allah ya ce a kawo salihan Allah ya tura musu ɗan'uwansu shi ne annabi salih alayhi salam ƙala annabi salih da ya zo ya ce ya kawo ya ku mutane na ubudullah ku yi bauta ga Allah malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah wanda ya cancanci a bauta mishi bauta ta gaskiya in banda Allah da ya halicce ku yace ku sani huwa an sha'akum Allah shine wanda ya tsaga halitta ku min al-ard asalin halitta ku daga ƙasa ne Allah ya halicce ku domin kullukum min adam wa adam khuliqa min turab yace kuma bayan wannan wasta'amarakum fiha Allah ya raya ku a cikin ƙasa gashi ta yanda kuke rayuwa a cikin ƙasa kuna gine-gine kuna kai kawo cikin ƙasa duka wannan aiki ne na Allah yace dan haka fastaghfiruhu ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi yace lalle ubangiji na qaribu yana kusa da dukkan wanda zai kiraye shi qaribu yana kusa da dukkan wanda zai ganawa da shi mujibu kuma yana karba mishi bayan wannan aya ta ya gabata wanda wannan aya tana karantar da mu duka da'awa ta manzanni da'awa guda ce kun ga tun daga annabi nuhu alaihi salam haka annabi hudu alaihi salam da kuma annabi salih alaihi salam kowane abin da ya zo yana ce mutane shi bauta ma Allah bayan wannan kuma yana karantar da su na cewa su nemi gafarar ubangiji su tuba zuwa ga ubangiji wannan sai yana ƙara karantar da mu muhimmancin istighfari da kuma muhimmancin tuba zuwa ga Allah kuma har haro abu na gaba sai ya karantar da mu haro ashe ubangiji yana kusa ga bayu kan misali da mun kai da su iri yadda annabi ya misalta yadda za ka sanya takalmi hancin takalmi ya dan fare da faruttanka to Allah ya fi kusa ga bawa he da hancin takalmi kuma har yau Allah Allah da kai ne babu misali yace wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid mun yi kusa ga dan adam hiya da jijiyar shi ta wuya jijiyar da an cire ta mutu ya mutu to Allah ya kusa ga bawa hiya da wannan to kaga ashe ubangijin mu yana kusa Allah ya sa mu dace now
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب to annabi salih alaihi salam da yake karantar da su wannan ga amsa da sun ka bashi shine Allah ya ce qalu sun ka ce ya salihu ya kai salih karka manta qad kunta fina marjuwan ka kasance daga cikin mu marjuwan wanda muke sa rai wanda muke kauna wanda muke ganin nan da gaba kai da kasancewa shugaban mu kai da kasancewa jagoran mu qabla haza tun gabanin ka fara wannan zantukan naka amma yanzu tun da ka fara wannan magunguna kaga ba za mu yarda da kai ba wai suna sa rai ya zan sarki kamar da wasu malaman tafsir suke ba su kamar shi jinin sarauta ne sai suna gan daga cikin wanda sun dace nan da gaba ya hau wannan kujera ta sarauta to annabi salih yana ciki shine ma wanda ya cancanta to kuma yanzu gashi yana so ya bata ta shi ko ma ya bata ta dai ya zo da zancen da ba a san da shi ba uwaye da kakanni to wannan kuma sai suna karantar da mu ashe har yau ɗabi'a ta mutane da inda ka zo da wani bakon abu wanda yake sabo gare su wanda ba su fahimce shi ba to yanzu sai su ce wani ya fara lalacewa yalle mun fahimta ko da fa abin nan da kake magana akai gaskiya ne magana ce ta Allah gaskiya ne wajibi ne a bayyana ta ga al'umma to mutane ba su fahimce ta ba sai su ga kuma kana son ka bata kanka musamman bangaren da'awa ko idan mutum na wa'azi yana ya ɗauko wata matsala wadda ya dace a fayyace mu mutane hadarinta sai a ce kuma kaga wani shi na wa'azi ne lahiya lau kuma na so ya bata wa'azinsa tun da ka shigo gonarsu to iya zan wa'azi ko ba a taɓa aikin mutane to ai sai a bar shi tun da shi ƙwar'ani da Allah saukar da shi a da a gyara halaye ne don masu ƙoƙarin aiki kuma su ci gaba da ayyuka su gano haɗarin ɓanna da suke yi su bari su gano matsayin aikin alkhairi don su ci gaba su yi aikin ƙwar'ani shi na magana ne Allah ce da yin zira man kana hayyar aikin gari da wanda yake raye ma'ana mai rayuwar zuciya kuma ɗan adam ai dukkanin ɗan adam mai kuskure ne to shi yasa sai Allah saukar da ƙwar'ani kuma shi wannan alƙur'ani ya yi daidai dukkanin al'ummar za su zauwa mu yanzu da an raye ƙwar'ani ya yi daidai da mu don duk aikin da muke aikata ƙwar'ani na bayyana mana idan za mu gushe wasu su zaka ƙwar'ani da ya haro ya yi daidai da su to kaga ko dole ne duk yadda kake sai ka ji aikinka ko aiki alkhairi domin ka ƙara mayar da hankali ko ka ji aikin da kake na kuskure domin ka gyara haka ne shi ƙwar'ani dama yana ya zo ne yana magana da mu da mu ne ake magana don mu gyara yalla mun fahimta to yanzu a lokacin da an ka tabo aiki irin naku sai kun ce to kuma wani ya fara fata da'awa sai to su ba waɗancan da ake bayani a kan su to su ma ai aiki su da aka tabo to su ma sun ce wani kuma shi ma fara fata da'awar shi to kenan a bari kawai sai a bar wa'azi kenan to kaga duka wannan kuskure ne abinda ake so gare mu duk wanda ya ce da hine ya gyara shine alkhairi kuma shine kirarsa Allah ya sa mu dace to shi ne sun ce wa annabi salih karfin tafina marjuwa kai ka kasance daga cikin mu wanda muke kauna muke sa rai ka kasance shugaban mu qabla hada tun gabanin wannan zancen da ka toko kana yi yanzu kai yanzu salih sun ka ce atan hana za ka hane mu an na abuda ma ya abudu aba'una yanzu kai za ka hane mu bauta abin da mun tarar da iyaye da kakanni suna bauta wai hali suna da shi wannan magana taka sai mu bar abin da muke akai kamar yadda suka faɗa ga annabi yahudu da zuka kamar da muka gani yanzu magana ka kawai daɗin bakin ka kawai sai ya sa abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna yi aikin gadin gadin sai a bar shi kawai don saboda maganar ka a sun ce wannan abu na wanda bai dace ba ba su barin abin da suke yi saboda magana ta to kaga annabi ma salihah sun ka faɗa gare shi wai sai mu bar abin da iyaye da kakanni suke bauta dan saboda magana ka kawai sun ce wa inna na lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib sun ce barka shi ma wa inna na lalle mu ba mu ne kake tunatarwa ba ba mu ne kake tsoratarwa ba to ka sani sun ce wa inna na lalle mu lafi shakkin mu lafi shakka mimma tad'una ilaihi dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi na abi ubangijinka abauta mu ubangijinka shi dai muri kuma muna kwankwanto a kan ma ƙarya ce take ma ubangiji ƙarya ne a rasa wani za a turuwa sai kai kamar da suka faɗa cikin suratul kamar Allah ya tsare mu na'am
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تفيدونني غير تخسير قال النبي صالح عليه السلام يتي مسو يا قوم يا قوم متانينا أرأيتم كبان لاباري إن كنت على بينة من ربي إنا كسنشي أكون هجة دليلي لك أبنجينا wanda za su ƙara tabbatar da cewa ni manzo ne daga Allah iya kasance na kasance akan wannan hujja wa atani minhu rahma kuma daga gare shi ya bani rahma daga gare shi fa man yansuruni wane ne daga cikin ku wanda ya iya taimako na wanda ya iya taimaka mini min Allah daga Allah in asaitu ha idan ni saba mishi akwai cikin ku wanda ya iya taimaka mini daga azaba Allah wannan aya mun sha bayani irin abinda take karantarwa don kunga an zo da irin wannan sigar zance ku ce kama yana kore abinda aka turo shi ne da shi na cewa kama akwai shakka ciki tun daga cin siyakin zance kaga in kuntu ala bayyanati in na har na kasance akan hujja da dalilai daga ubangiji na to kenan kama wani mai shakka zai shakka kenan ba da gaskiya ba kenan to kan bayan da mun kai muku kamar duk alamomi wanda za a gano manzo ne daga Allah ba wata alama wadda take boyuwa ga al'umma shi idan Allah turo manzo zuwa ga al'umma duk alama wadda za ta gamsar da kai ka gano manzo ne na Allah sai ta bayyana gare ku to abin da ya bayyana gare su ne sun gano manzo ne na Allah kamar wannan magana da ya musu kamar yana ƙara jaddada musu ne na su san da shi manzo ne daga Allah dan wannan abuwar kun gani sun bayyana tattare da ni ai kun san ba zance na bane wannan abu kun san mu'jiza ce daga Allah yalla mun fahimta kamar yadda dai bayani ya gabata ya ci gaba yake musu fa ma ta ziduna ni ba abin da za ku daɗi na da shi babu abin da za ku ƙaruwa ta da shi har idan ni bar saƙon ubangiji ni bi son ranku babu abin da za ku taimako na da shi babu abin da za ku daɗi na da shi ghaira takhsir in banda hasara kawai hasara ce kawai saboda da na bar saƙon ubangiji da na bar umarnin ubangiji ni bi naku ku ba ku iya kare ni da azaba Allah ba abin da za ku daɗi na da shi in banda me yace in banda hasara kawai to kuma haka ne duk wanda saboda zance ne duk wanda saboda umarni ne duk wanda saboda ƙwarjini ne za ka barin doka Allah saboda shi don ka gyara mai rai to wannan ba abin da zai daɗin kada shi in banda taɓewa wallah taɓewa kawai za ka yi don ba abin da ya ɓarta kama ka gaba Allah in Allah ya tashi kama ka bai ya baka aji shi da shi ne yake karantar da su na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب to duka wannan gwagwarmawa da annabi salih yake ta karantar da su tauhidi to har yanzu dai masu iman da annabi salih ba kuma sai suka kirgiro wani abu da suke so wai da ya bayyana to za su yi imani da annabi salih tare da cewa sun gamsu da cewa manzo ne na Allah sun sani dan saboda mutumin da yake makareci kun kasurta da shi kuna gane ɗabi'a ta ko ba haka ba to dukkanin annabawan da ko Allah yake turowa sai ka samu tun ƙuriciyarsu tun taso cikin al'umma ba wani abu wanda za su cin karo da shi irin abubuwan da jahiliya suke cin karo da shi duk wani abu na ƙarya ko bautar gumaka ko wani abu na shaye-shaye ko zinace-zinace babu abin da yake shaho su na aiki Allah yana tsare su ne yana mun fahimta kuma da za ta ɗauko silsilarsu silsilarsu sai ka samu silsilarsu tun daga wane daga wane daga wane daga wane daga wane ana iya jeran tuwon ma'aifi ma'aifinsu ɗaiɗaiɗai har ma'aifi nawa an san silsilarsu an san tsatsa su na tsarki an sani babu wani abu wanda ake da shakka akan su nasu sun sani to kaga ashe komai ya bayyana gare su to sun gano manzo ne na Allah kenan annabi salihu ma sun gano manzo ne na Allah to yanzu su bi shi kuma sai sun kirkiro haro wani abu na cewa yanzu ga duci nan sun kace mishi ga duci nan mulmulalle idan ka sa taguwa ta fito daga duci to za mu yi imani da Allah ka riba adam ka riba shari'a kan taguwa ta fito to sai muku mi to kuma matsala ita mu'ujiza da inda mutane sun ka nemi mu'ujiza ta zo ta zo in ba su yi mana halaka da su ne ake yi ba da inda ko ka ce in kai manzo ne na Allah ka sa kaza ya bayyana har idan kaza ya bayyana za mu yi imani da to kaza nan da ya bayyana har idan ba su yi imani kuma har da su yake ke samu rahama ta Allah sai Allah ya annabi ya roki Allah Allah ya tsare mu da wannan Allah ya ce wa ma nusul bil ayati illa tahwifa mu al'umma annabi in kaga Allah ya saukar da wani abu to dai ya zan tsoratarwa ne ai wani abu da yake bayyanuwa mu'jiza ce al'amari ne daga Allah ku zo wani abin mamaki ya faru cikin duniya al'amari ne daga Allah tsoratarwa ne za a tsoratar da mu ne kawai amma inda irin mutanen da ne in abu ya bayyana ba su yi wani halakar da su ne yake to shi ne Allah ke karatar da mu sai sun ce ma annabi salih yanzu ya sa dutse ne ya tage taguwa ta fito annabi salih ya karatar da su cewa ni ban iya ban iya sa taguwa ta fito dan wani al'amari ne na Allah ba wani manzon da ya zawa da aya mu'jiza sai da sai da umarnin Allah yana mun fahimta ba wani manzon da karan kai ne da zawa da mu'jiza sai da umarnin Allah yace ban iyawa wannan aiki ne na Allah ya roki Allah an kai da shi ne ya rasu sun ga ce roka Allah in dai har abi ya bayyana za mu yi imani ya roki Allah Allah ya karba mai Allah ce to ka karantar da su sharafi sharadin shine ita taguwar za ta fito kuma hatta abin da ba ku nema ba to za a ba ku za ta fito taguwar kuma idan kuna son nono ku ta tatsawa ba zai kare ba duka zai ishe ku amma a karantar da kuma ruwan ruwa wanda kuke zuwa ku ɗibo in kogi ne in cikin rijiya ne in dai wani ko ina ne dai in ma tafki ne in ma wani wuri ne dai wurin da suke ɗibowa ruwa an ka ci a faɗa musu za a raba ruwa kasa gida biyu za a kasa su biyu yau in sun sha gobe ita ce gobe in ta sha jibi su ne haka ne za a yi in sun amince bisa haka taguwar za ta hito sun ka amince ke sa Allah ce aiwa nabi umar annal ma'a ismatun bainahum kullu shurbin muhtaba kagan alabar ta musu cewa lalle sha'ani na ruwa ismatun bainahum an rabe tsakanin su kullu shurbin muhtaba kowane zagaye na sha akwai mai zawwa ya sha laha shirbun wa lakum shirbun yawmun ma'lum tana da sha kuma kowa kuna da zagaye na sha sun ka amince musu haka suna kallo dutse ya tage taguwa ta hito kuma abin mamaki taguwar da ta hito ta hito ne da ciki tana da ciki da hito abla da abbas yace wannan taguwar ta sha bamban da tsaro taguwar ne Allah ya yi ta wani ita wata irin samkace ce ce mai girma kuma tana hitowa da ciki ta hito tana hitowa kuma ta ayu ɗaya ta ta ta ta mirmije ga ta ta kan makanta ga nono nan su kan tatsa kuma an ce su bar ta ƙasar Allah ce su bar ta yawo biyar take so ta shiga ta yawo ta ta ci abinci ta sha abin sha ta su tafe ta sun ka aminci to shi ne sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa ya qaumi ya ku mutane na kuma ya ku mutane na hazihi naqatullahi wannan taguwa ce ta Allah hazihi naqatullahi wannan taguwa ce ta Allah wannan taguwa ta Allah fadaruha kubarta ta'kulu fi ardillah ta ci daga ƙasa Allah ma'ana ta ci abinci ta sha abin sha duka na Allah ne ai shi Allah ce fa qala lahum rasulullahi la qatallahi wa suqiyaha sai manzon Allah annabi salih ya ce musu la qatallahi wannan taguwa ce ta Allah wa suqiyaha abincin da za ta shi za ta ci abin shan da za ta sha duka na Allah ne kar ku hane ta to nan shine kuma ƙarshe da da musu yace wala tamassuha bisu'in kar ku shahe ta da wata cuta kar ku shahe ta da wani aibi kar ku ce ku cutar da ita ta kowane irin hali kar ku cutar da ita har idan ku cuta mata ta kowane irin hali fa ya akhudhukum azabun qarib azaba makusanciya za ta za ta kama ku Allah zai damke ku da azaba makusanciya kai tsaye azaba za ta auku a kanku kaga an tsoratar da su amma har da haka sai Allah ya ce ni فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Allah ya ce fa aqaruha sai ku sun ka soke ta sun ka soke ta wasu alƙawari abu ne mai girma ba ko bane ba ko bane bane adda alƙawari shi yasa annabi yake kore rashin iman da wanda bai da alƙawari la imana liman la ahada lahu su yi alƙawari su yi rajejeniya amma duk da wannan kuma gashi an tsoratar da su amma duk da wannan Allah ya ce fa aqaruha sai sun ka soke ta kamar tun cikin suratul shams Allah ya ce fa kazzabuhu fa aqaruha sun ka karyata shi sun ka soke ta tare da cewa Allah ya karanta da mu idan ba asa ashqaha an samu shaki ne daga cikin su wanda yake tsageranci shine ce ya ya daukar nauyin soke to amma kuma sai Allah ya ba su jami'i na cewa su ne sun ka soke ta saboda maluma sun ce duk idan kun kai kai ɗaya da abu to ko da mutum guda ya zo ya zartar da shi madadinku to duka abi ya shahe ku ne yalla mun fahimta mutane ko da mutanen anguwa kaza ne sun kai ittifaki akan abu kaza sai sun ka so sun ka tura mutum guda madadinsu ya zo shi magana da yawunsu to duka shi kenan ba a cewa mutunan wuri kaza sai a ce a mutunan wuri kaza ya daka da yawunsu wane gaba ɗai ya daka madadinsu ya ce abin nan ya wakilce su duka da sanin su ne da amincewa su ne sun ka yarda da kaza yana mun fahimta kaga ba za a ce mutum guda ba a duka ta taro ne to shi sama da Allah ya turo musu azaba sai Allah ya azabta da su gaba daya saboda su yi musharaka cikin ba da goyon baya a soke ta tare da cewa asali wanda ya soke ta mutum guda ne wana da sahibahu fa ta'ama fa aqara kaga sun ka kirayi abokin su fa ta'ata dauki makami ya dauki mashi fa aqara ya soke ta amma sai Allah ya ce sun soke ta da shi ne Allah ce faƙa ruha sai sun ka soke wannan taguwar suna soke ta faƙala sai annabi salon ya ce musu ga saƙo daga Allah ta mattahu ku zamana ku ci gaba da jin daɗi ma'ana ku ci gaba da rayuwa fi dare ku cikin gida da jinku amma ku sani salasa ta ayyami bakin ini uku ne kawai an faɗa musu bakin ini uku ne sai imamul qurtubi da sauran malumar tafsiri Allah shi musu rahama sun ka ce ranar alhamis sun ka soke ta ranar alhamis to Allah ya ba su garantin ini uku kaga sun ka ina alhamis kenan juma'a ta zo sun ka ina juma'a asabar sun ka ina asabar sai ranar lahadi Allah ya halakar da su ranar lahadi Allah ya halakar da su gaba ne shi ne Allah ya ce tamatta'u ku ji daɗi ku ci gaba da rayuwa ku ji daɗi fi dariku cikin gidajenku salasata ayyamin inuka uku Allah ya ce zalika wa'adun wannan kuma alkawali ne daga Allah ghairu makdhub wanda babu ƙarya cikin sa gaske ne da lokaci ya kuma shikenan sakon ɗaya ba za a tsara muku Allah ka kare mu to da azabar ta zuwa
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز التي فلما جاء أمرنا لوكتن الأمر ميزو نعذب سد سود منك على الأولي Allah ce wannan al'amarin namu da ya zo najjayna salihan sai mun tsiratar da annabi salih alaihi salam wallazina amanu ma'ahu da wanda sun kai imani tare da shi kamar da yanda wanda kamar da yanda yake shine al'ada ta Allah lokacin azabtar da al'umma da yayi sai Allah ya ce sai mu tsiratar da manzanni da wanda sun kai imani sai a halakar da wanda sun kareta da ayoyi kamar da mun ta gani haka ne sunna ta Allah to shine Allah ya ce mun ga tsiratar da annabi salih da wanda sun kai imani tare da shi Allah ya ce mun ga tsiratar da su bi rahmatin minna da wata irin rahama daga gare mu ma'ana tsirkar da su da mun kai rahama ce daga gare mu idan da Allah ya ji azabtar da su da sun sa ci wanda za a yi ma azaba amma rahama Allah sai Allah ya tsirkar da su Allah ya ce wa min khizi yawmi izin haka kuma mun ka tsirkar da su da walakanci wannan ini mun ka tsirkar da su daga abuka ma walakanci wannan ini dan azabar da an kai musu azabar ta walakanci suna takamar karhi malam suna ganin su suna da karhi suna da fada a shi tsawa guda ce aka musu tsawa tsawa daga sama Allah ya turo tsawa malaka jibril ya musu tsawa zai ta sanadiyar halakarsu kuma tsawon mata da girgishi gari ba gari yasa al'amarin Allah ya Allah ya niyya halakar da al'umma sakon ɗaya ne sau da yawa kuke ganin Allah ce in kana ta illa su hatan wahidata fa izahum khamiduna ya ce khamiduna ita mutuwa wadda kashi qur'ani yake siffarta khamiduna kun ga nan yanzu duk abin da an ka yanke in dan dabba ne kai ko mutum an ka yanke sai an ga yana shure-shure goma haka ba to ita wata mutuwa ta hamil babu zancen motsi da an buge mutum da an kumi an babu an gare zancen motsi wa halbe halbe babu babu motsi to tsawa guda kuma to yadda kuma aka musu masu mudawa Allah ya ce in kanat illa sayatan wahida to nan ma shine Allah ya ce Allah ya ce da aka turo musu wannan azaba Allah ya ce an munka tsiratar da annabi salih da wanda suka imani da shi da shi domin rahama daga gare mu da kuma walakanci wannan ini Allah ya ce inna rabbaka lillahi ubangijinka huwal qawiyul aziz mai karhi ne kuma mabuwayi to ga shi Allah zai bayyana mana وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله يتيه bayan mun tirtar da annabi salih da wanda sun kan imani tare da shi Allah ya ce wa akhadha alladhina zalamu sayha sai wanda suke azzalumai asaiha ta kama su tsawa ta kama su an to an kai musu tsawa guda fa asbahu sai sun kawaye gari fi diyarihim cikin gidajen su an Allah ce an kawo sun kawaye gari cikin gidajen su jasimina ga su gurfane shine jasimina ga sunan gurfane an halakar da su Allah ce kai ka allam ya gano fiha ka ce dai ba su taba zama cikin wannan duniyar ba ka ce ba su taba zama garin su ba ka ce ba su taba zama yankin da suke ba an shahida zancan su an manta da zancan su Allah ya ce ka allam ya gano fiha ka ce ba su taba rayuwa cikin kasar ba ba su taba zama cikin kasar ba Allah ya ce ala ku saurara inna samuda lalle samudawa Allah ya ce kafaru rabbahu sun kafice mu ubangijinsu yasa Allah ya ce fa amma samudu fa hadainahu fastahabbu al'ama ala al-huda kaga fa amma samuda Allah ya kaga samudawa fa hadainahu shira da sumun duk wata hayya wadda bawa zai gamsuwa ya bi ubangiji Allah ya mun shira da su akan amma fastahabbu al'ama sai sun ka riki sun ka zabi shari'a abin nan makamta ala al-huda akan shari'a to wannan shine Allah ya ce kafaru rabbahu kafirkin kenan Allah ya ce sun kafirce wa ubangijinsu Allah ya ce ala ku saurara bu'udan li samud wannan kamar da bayani ya gabata cikin kissa ta annabi yahudu wani sun ce duka jumla ce du'a'iyya kama addu'a ce Allah yake musu bu'udan li samud kama ayi musu addu'a ne nisan rahama Allah ya nisanta ga samudawa saboda sun kafirce wa ubangiji na'am
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيظ Allah ya ce walaƙad ja'at rasuluna ibrahima bil bushra tabbas haƙiƙa manzanninmu sun zo mu annabi ibrahima da bushara kun ga bayan Allah subhanahu wataala ya karantar da mu kissa ta annabi salih da samudawa da kuma sai Allah ya tuma da mu ya tsallaka da mu zuwa ga kissa ta annabi ibrahim alayhis salam kuma za mu ga duk kissa guda ce Allah ya haɗe annabi ibrahim da annabi lutu saboda kusa daga cikin manzanni daga cikin annabawa akwai wanda su yi zamani guda mun fahimta ko amma za mu gani annabi su kaga da yakubu kaga su yi zamani guda ga annabi dawud da suleiman kaga su yi zamani guda ga annabi haruna da annabi musa duk su yi zamani guda to ana samun manzanni ga su yi zamani guda to yanzu gashi annabi ibrahim alayhis salam da kuma abin nan annabi lutu su yi zamani guda kamar irin su annabi isa da annabi yahaya da zakariya kaga su zamani guda duk lokaci guda kuma za ka samu dangin juna ne eh to shine Allah ke karantar da mu nan yace wala qad ja'at rasuluna ibrahim tabbas hakika manzanninmu sun zo ma ibrahim bil bushra da bishara to su wannan manzanni idan ka dubi tafsirin na imam al-bagawi da sauran tafsirai sun ta kawo adadin su wasu su ce su uku ne malaika jibril da mika'il da kuma israfil wasu na kawo su goma sha biyu ne wasu ce su sha ɗaya ne wasu ce su tara ne ra'ayi ta halin da ya zantukan maluma ne abinda ya zamu fahimta Allah ya ce manzanninmu sun zo su nawa ne wallahu alam to Allah ce sun zo annabi Ibrahim bil bushara da bushara to asalin tahiyar ashe ba zuwa ga Ibrahim bane asalin tahiyar an tura su ne zuwa ga mutanen annabi Lut alaihi salam an tura su zuwa ga mutanen annabi Lut to shi annabi ibrahim bisa kan hayya ne ta kan hayya ne za ce ku biyo ku ba shi sako sai ku huci yana ba fahimta ku biyo ku ba shi sako ku yi mai bushara zai samu ƙaruwa zai samu ɗa in kuka mai wannan bushara sai ku ci gaba ku ta zuwa inda an ka turo ku da shi sakakin su huce zuwa ga annabi lodo sai sun ka rigaya wajen annabi ibrahim alaihi salam kuma abin mamaki za mu ga bushar da za su yi mai tare da cewa ya tsuha za su da shekara 20 ibn 120 shekarunsa kamar ibn ibn ishaqa wasu ta shekara 100 irin su mujahid sun ta shekara 100 wasu na ka sama ga haka ba mutum yana shekara 120 kuma zai samu karuwa ana ba sai Allah matarsa za mu gani tana shekara 99 kamar da abin nan mushahar ya ce ko kuma sun ce abin nan 90 shekara 80 kenan yan sai bin isa kamar da sun kai bayani ta ga sun tsufa amma kuma tare da wannan allah ce abiya ya musu bishara to suna zuwa wajen annabi ibrahim qalu sai sun ka fada gare sun ce salama ma'ana salama sallama ce sun kai kamar ka shigo ce assalamu alaikum suna mai wannan sallama qala yace salam ma'ana wa alaikum assalam aminci Allah kuma ya tabbata gare ku suna gaisawa yana gane cewa lalle wannan baki ne sun ka zo kuma wurin shi sun ka zo yana gawo yana gane wannan Allah ya ce fa malabisa bai tsaya wata wata ba kawai sai ya gaugawa zuwa ga iyali ne an ja'a bi ijlin sai gashi ya zo da dan maraki hanizin kamar ka ce mashwiyun an gashe shi gasasshe malam an gashi ke dan marigi mai mai ya kamo su ya kami baki da wannan abinci kaga abin nan karrama bako dabi'a ce ta annabawan Allah da manzannin Allah da mutanen kirki kuma za mu ga daga cikin sharuɗan baki yanda shari'a ta yarda na'am
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجف منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
to annabi ibrahim alayhi salam gashi ya kawo masa wannan dan maraki gasasshe mai mai Allah ya ce falamma ra'a aydiyahum lokacin da annabi ibrahim ya lura da cewa hannayensu la tasilu ilaihi ba su miƙar da su zuwa ga abincin mana ba su sanya hannuwansu su ɗibo wannan abincin da ya kawo musu su sanya ga baki na kirahu sai fara kyamata al'amarinsu shine na kirahu ya fara kyama al'amarinsu wa aujasa minhu khifa sai ya boye tsoran shi tsoran su cikin zuciyarsa ya tsoraci lamarin su ya koyi kai baki irin haka ka kawo su wannan abinci na alhurma kuma su kasa ci kaga akwai damun kai ko ba haka ba sai ka fara kyawa da wannan lamarin to manzani ne Allah sun lura da haka qalu sai sun ce wai la takhaf kar ka ji tsoro kar ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lutin wasu wani su ce mai sun ka inna rusulun rabbika mu mala'iku ne mala'iku ne to shi kuda ba ya san mala'iku ba su ci ba su sha amma bai bai gane shi bane saboda sun zo mai da mi da siffa ta mutane sun zo mai da siffa ta matasa masu kyawun halitta sai sa sai karrama su da wannan bai san mala'iku bane sai sun ce mai mu an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam domin mu halakar da su to ku diba nan malum malam shari'a ta ce kamar yanzu mutum kayi bako ya zo maka da kun gaisa da bako karka damu da abin da ka tanada gidanka ko menene wannan lokaci ana son sai kan bako ya yi amfani da shi da dai kun gaisa ka zama da shi sai ka shiga cikin gida abinda ka hikari abinda an ka tanada ya akwai in ma ruwa ne kawai ka kawo mishi ya sha in ma hura ce a kamai ya sha in ma wani zazzaye ne a kamai karkare na abinda ke gare ka yana mun fahimta sai ka kamai kuma sai ka lura idan yana da bukata a bashi dama ya dan sake ya dan huta sai ka bashi dama to wani ci abinci ka ki in zo ci abinci ka huta yana mun fahimta babu cikin shari'a bako ya zaka ya wahala ya tuho gana bai ce kuma ka rike shi ka kama tsolala mai zance ka kama tsolala mai zance daga in yi tsaro shi na da damuwa yiwa ta za ka mai da zaka mishi sai sai ya ciki wani hali yana mun fahimta kuma kar ka damu ko mina na sai ka mai abin nan dan wallahi bako rahama ce annabi eh bako sai daga nu ce godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mana dan sakon da zamu ba albadan mu zuwa ga Allah saboda ba ko iya zaka malam iya zaka annabi duk zai shigo ne da alkhairi kuma duk abin da a cikin zunubin da a cikin gidan nan zai tafi da shi ma'ana Allah zai zai kare ku daga zunuban nan Allah zai gafarta muku zunuban ka kamar ya haka ne ya dauki alkhairu ku domin ya kai zuwa ga Allah shi yasa kuke ganin rayuwar mutanen da suke da bambanci da samu mutanen da aga dibai ne suke son baki yanda suke son baki sai ga mutum ɗan kare na gari ɗan rabin kare na gari ko kar amma ɗan biyun da shi shi dubara a yi wani ɗan zaure ko a yi wani ɗan ɗaki na baki da sai a yi shi zaka sun rayu da albarka sun ƙare lahiya amma mu yanzu ka galibin ba mu san baki wani ko gida gare ka ba kamar mi babu ruwan shi da wurin bako babu gidan baki to bako yana da alkhairi yana da alkhairi in ya zaka ga wuri Allah ɗai sa alkhairin da za ku samu da gani ba ko rahama ce shi yasa kuma shari'a sai ta ba shi kwana uku in kai ba ko kwana uku sai wa kwana uku kamar kula da shi ɗaukar ɗawainiya ta kwana uku rai kwana na uku rika duk tattauna wani za su ci gaba da zama ko kuma akwai aikin da ya kasa ko kaza ko tattauna eh ya ce ma to a zan ci gaba da zama watakila ya ga akwai dama-dama ko? ce to ba matsala amma ka san ya ka za ka faɗa mai gaskiya shari'a ga yadda inda ka za ta bata eh insha Allah in kana da bukatar sai gura ma inda in kana son inda za ka samu aiki ko kaza ko kaza ko kaza wannan shari'a ta yarda in kuma kana da hali na ci gaba da taimaka ba kuma ihsani ne yalla mun fahimta ihsani ne ihsani ne gani ba shi mu kiyaye lalle sauke baki akwai alkhairi kuma ta roƙo Allah Allah ya kawo baki masu alkhairi eh to sai ga an samu alkhairin su Allah sa mu dace na'am to shine Allah ya ce da sun ka karantar da annabi nuhu cewa inna ursila ila qaumi lut sun karantar da annabi ibrahim cewa mu an tura mu ne zuwa ga mutanen annabi lut Allah ya ce wa mar'atuhu lokacin da suke wannan tattaunawa matar shi shi annabi ibrahim qa'imatu tana tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya kun ga dariya da ta yi ta ji dadi za a halaka da makiyan Allah saboda mai imani yana bakin ciki shiga ana sabon Allah idan ka zo aka magance masu sabon Allah na jin daɗi yake yi sharri ya guce to sai ta ji daɗi Allah ya ce bashar na habi ishaqa kai ne sai mun kamata bushara ga ɗa ishaqa na cewa za ta samu ɗa sunan shi ishaqa abin mamaki yana murna ta koma ciki a tana murna za a halkar da maki Allah kuma an ce za ta samu ɗa kuma tana ganin shekaru waɗanda nata ya wanda al'amari da kiran cewa Allah ya ce sai sun ka faɗa gare ta Allah ya ce ku faɗa mata ma wa min wara ishaqa yaqub bayan ma ishaqa akwai yaqub bayan shi mana shi wannan danki ne to danki ne wannan to shi kai ne zai samu ɗa suna na yaqub la hawla wala quwwata illa billah al'amari sai Allah ɗanta ma ga sunan shi sai aka wada mata inda ya shigo duniyan ma shi kai ne zai samu da sunan yaku kaga kenan mahagoshin sa Allah ya ce sai zace قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب to kun ga cikin suratul zariyat Allah ce huskantowa ta yi ma fasakkato jaha eh eh hituwa ta yi ma Allah ce fi sakharatin ko ba ga da da abin nan da kuwa ta hito fa aqbalat imratuhu fi sarratin ko eh za ta hituwa ta yi ma da sarra ma'ana da kuwa irin da daga sauti abin mamaki wai tsoho a ce ta aihu irin da dabi'a ta samata Allah na sha ka shutu ba kamar da ta dan daga sauti dai da kuwa ta hito abin mamaki mina wannan irin wannan sauti har ma san maro mukiyarsa tsananin abin ya bata mamaki haba haba dai ku yi dai wata magana dai to shi ne kana tana sai ta ce ya waye da ta kai tona kai tona a alidu yanzu ni in aihu wa ana ajuzu ina tsoho haka da ni shekara ɗari ba ɗari in mun ɗauki zance na ibn ishaqa ko ko shekara tamanin da goma in mun ɗauki zance su mujahid shekara tamanin da goma kuma in aihu ta ce kuma abu na biyu wa haza ba'ali shaikhal kuma ga miji na ya tsuha shine ba'ali eh ai shine jam'in shi ba'ula Allah ce wa ba'ulatu hunna a haƙo bi radihin da zuma gaba eh fi zalika in aradu islaha mazai zai kenan mazai zai matan to shi ne ta ce wa haza ba ali shaikhan wannan mijina ga shi ya tsufa kuma ce na aiki to kun ga ashe akwai abubuwan da suke hana aihuwa bangaren maza da kuma bangaren mata yanzu bangaren mata Allah ya sanya musu dela aihuwarsu yaushe aihuwar za ta tsaya lokacin da haila ta ɗauke mace da inda haila ta ɗauke mace ta samu shekaru a ce 60 ko sama ga 60 ko ma ƙasa ga 60 sai haila ta yanki to da inda haila ta yanki kuma shi kenan babu zance aihuwa eh bayan annabi isma'ila eh bayan annabi isma'ila da jimawa tun da zuka ga shi annabi isma'ila za mu gani dan dan hajaru ne dan dan hajar ita ko wannan shi ne dan kenan shi annabi ibrahim ɗaya bi gare shi yau ba ma ita guda ba shi kenan isma'ila bangaren wannan ne mi ake cewa hajaru shi annabi isra'ila ai shi yasa kissa wannan kamar da kai bayani ka kissa ce mai dogon zango wanda ka shi annabi ibrahima zaman shi iraki shi asalin shi na iraki ne to gwagwarmayar da ta yi kamar da mun ga cikin suratu abin nan an'ami gwagwarmayar da babu wanda suka yi imani da shi sai ita matar shi sai kuma annabi lutu alaihi salam su ɗaya ne kawai suka yi imani da shi to yanzu da gwagwarmayar ta kai gwagwarmayar sai an ka sai ya musu matakan cewa za a kashe su ha Allah ya mai umarni ta shi bar gare ya yi hijira to yanzu da yi hijira ne sai zaka shi kasar sham to daidai wannan lokaci annabi lutu ya kai shekarun da Allah zai bashi manzanci sai bashi manzanci an tura shi kasar sadom kenan yanzu annabi lutu ma ya zama to yanzu sai za annabi ibrahim yana yawon da'awa yana kasar sham amma yana yawon tawa yana da'awa yana karkar da tauhidi to har Allah ya kai su kasar misira wanda wannan kasar misira ai daidai da fir'aunin wannan lokaci shi da inda ya gama taka tana da kyau sai ya raba ka da ita wai shi shi ko tana ba shi da hankali ya kai talaka ce ka yi shi mace mai kyau ya kai talaka ba ka riƙe wa mace mai kyau sai ya riƙe to annabi ibrahim ga sun zo cikin wannan halin sai an kai wa sarkin labari ga wani bako can ya zo da wata mace da babu mai kyawu babu wanda ya kyawun sai ku an tura sako ibrahim su aki inda sun sauka sai an turo mai sako ga sarki can na kira shi abin mamaki yana zuwa wajen shi an ce an ce ka zo da wata mace ya kake da ita ta ce wani yarwa ta ce ya ce yarwa ta ce kuma kamar da annabi ya bayyana mai yana yana nuna ɗago shi ta addini dan wannan lokaci ya faɗa mata ya ke tsara wannan rayuwa da muke wannan ƙasar da muke ba wani mummuni cikin wannan ƙasar ɗan banda ni da ke kenan yarwa shi ta me ta addini dama ita ukuwa ta addini tun fil azal haka ne take ai shi samu gani jiya an ka kore cewa annabi nuhu wanga ba danka bane saboda babu ukuwa wacce da ta addini to ashe ukuwa ta addini da dadda ce dan uwanka na addini dan uwanka ne to ashe da yace yar uwarshi ce yana nuna ta addini amma haka haka wannan sarki yace bai yarda ba a tai a zo da ita yana zuwa wajen ta yace ya ke sara mun baro fitina mun tarar da wata yi ta kin ji kin ji abin da ya faru kin ji abin da an ka tambaye ni kuma ga abin da na faɗa kawai an ce sai kin zo kawai tana tahiya dogari suna tahiya da ita sai ya shiga sallah kamar da annabi ya bayyana kai tsaye annabi ibrahim ya shiga sallah ya roki Allah ya kare shi daga sharrin azzalimi wannan matar tasa tana zuwa malam yana ganin ta yana cikin fada saboda ya rude an ce sai ta zuwa kungumar da ita sai Allah ya kama ta kamar da muka muku bayani jiya karama ta waliya Allah tana bayyanuwa lokacin da kai ba sani ba ita zo karama sai ta bayyana gare ta mai mulki ne fir'aunu ne na wannan zamani wanda ko san masar abin nan masar ta da suna fir'aun ba wai sarkin da da suna duk wanda ya hausa rawar sai a kira shi fir'aun kamar su irin kisra da su kaisar da su najashi ai da sunan masarauta ne duk wanda ya hausa a kira shi da sunan masarauta to sai Allah ya kama shi sai ta ce ya Allah in dan saboda kai muke addini Allah ka ka sake shi kar kuma a sai na kashe shi kai sai ku Allah suke shi kuma ya ƙara zuwa shi kun gumar da ya tawa kahiri bai sadu da malam sai da karo na uku ya gare kai wannan mace bai da sa'a da ita sai ya taimaka fada mashi faɗa ni na san tunda na ga wannan kyawu na san aljana ce aljana ce kun kawo min yana ta neman ya rabu da ita ba a taimai da ita to ai lokacin na sai ya mata kyauta ya mata kyautar dabbobi kuma ya ce mata ga baiwa ta yi miki hidima har da baiwa ya bata to yato wannan baiwa ashe Allah ya kaddare wannan baiwa baiwa ce mai albarka yanzu na zawwa sai ta fa annabi Ibrahim labari ga abin da ya faru Allah ya kare ni daga sharrin makiyan Allah hakkin ta yi mana to annabi Ibrahim ya ce zaman mu bashi wannan kasa sai sun koma kasar Sham to yanzu da an zo kasar Sham kadiba shekaru ta yi da shi ba su aihu ba sai ta ce ya Ibrahim wannan baiwa da an ka banna baka ita ta zan sadaka gare ka wataƙila Allah zai ba ku ƙaruwa da ita to sai yanta tako yana kusanta tako sai Allah ya ba da ciki to cikin da ta samu ko shi ne annabi Isma'ila to sai Allah ya ce yanzu ita wannan ma'aikiya da ta jaririnta ka ɗauke ta ka kai ta ƙasan Makka lokacin nan babu komi ko tsiro guda babu Allah ya ce ina nuna zan raya wannan gari ta sanadiyar su to lokacin da hadari da ƙasar Sham ya bar wannan babban mace cewa da Sarus kenan wadda ba taɓa haihuwa ba ya baro ta sai to da wannan mata ka gane su zuwa sai kasan makka lokacin nan ko tsiro guda babu wani kuma ya hanyar ta bai ce mata kala ba ya bar mata dabino ya bar mata ruwa ya kama hayya ta ce ya ibrahim ila mata kilona ka kama cikin wannan daji dawa ka bar mu zuwa dawa ka bar mu kala bai ce mata ba ta ƙara biyatai sai karo na uku ta ce allahu amarka bi haka yanzu Allah na ma umarni ka mu nan ya daga hannu ya daga kai ko magana bai mata tace izan tahi falan yahdiyana Allahu abada tace Allah ba zai so zan samu har abada ta yaka to an ce Ibrahim ya bada bai ya tahi ya lura da ba su cin kanai sai daga hannu yace rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati allati yashkuruna sai ya addu'a na cewa Allah ya sayya begen wannan wuri a cikin zuciyoyin bayansa gashi ya baro iyali ne ya baro sashi daga cikin iyalinsa ga wurin da ko tsiro guda babu ya Allah domin zama tsayar sallah Allah ka juyo zuciyoyin mutane su san masu begen wannan wuri sai ta heshe koma iraki to yanzu kaga ya bar ta daga ita sai dan tawa kuma cikin dokar daji malam wannan wuri akwai alama inda ɗakin kaba ya taba zama amma yanzu babu shi dan ruwan tufan ba abin da sun kabara sun kabari duk sun darka ke komi to yanzu gashi ya bar su wannan wuri ya tafi to yanzu ruwan da ya bar mata da dabino sai sun ka kare sai yanzu yaro yana kuka ka san mace in babu abinci da za ta ci ko abin da za ta sha babu nono ita dai cikin dokar daji kuma yaro na mata kuka ta dibi gabas da yamma kudu da arewa babu komi tana tayar da kanta sai ta ga dutsen safa na huskanto ta sai ta tsaye zuwa ga dutsen safa ai shi yasa wannan lokaci babu kama gozafai ne a wannan wuri wani wuri dole sai a yi sassaka to he sai sassaka ta samu tsatsaka dukiyar safa an ke sadda bi gabas da yamma kudu da arewa babu kowa babu komi kuma tana fuskanta kudu sai ta ga dukiya na marwa sai ta sabko daga safa ta zaka bakin dukiyar marwa da ta kada wani wuri shi ma mai gozafai sai sassaka sai ta hau dukiyar marwa ta dibi gabas da yamma kudu arewa babu kowa babu komi ta rude har ta ta kara da gangarwa ta yi kudu ta hudu ta safa sai da ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa saba a marra so bakwai ma har da an sai ya shi in ka zo aiki haji in ba kai shi baka da aiki haji saboda ashe ashe Allah na so ya raya ta sanadiyar su Allah ya raya garin Makka kuma ku sai da za a ibada to yanzu ta kare wannan sa'ayi bakwai sai an ce mata to horin jari yake ga ruwa wata ruwa an ce a mala'ika jibril ya bayyana sai ya buga fufuke shi sai ruwa sun ka bugu to shi ko maharijin zamzam kenan maharijin zamzam kenan bugun nan da malaika jibril yayi sai ruwa na bugowa sai tana ta tattara su tana zam zam zam zam yaran su ne na isra'iliya ba wai larabci bane yaran su ne tana cewa wai zam zam ruwa ku tabbata ku taru ku taru ku taru ta samu ruwa to kaga maharijin zamzam kenan to yanzu ba yayi addu'a ba Allah ya juyo zuciyoyin mutane sai an samu wasu fatake wata kabila ta jurhum sun taho sai sun ga alamar ga tsuntsaye ga wuri to su daga cikin ilimin su na matafiya da kun ga tsuntsaye ga wuri to akwai alamar ruwa wannan wuri sai sun ga tura mutum guda sun ce da Allah ku sai ku dibo mana wurin can ko akwai mamaki babu tsuntsaye wajen ga babu komai wajen ga amma ga tsuntsaye ce a sai a dibo musu suna zuwa ko sai sun tar da wannan baiwar Allah ga ta ga danta kuma ga rijiya kai sai ya ji daɗi ya yi gudu ya ce mutane ku to ai ruwa ne ga can ta da wata mace suna zuwa to sai ka nemi alhurmarta dan Allah tun daga ruwa tare da ke muna son ki taimaka mana ki ba mu dama mu zauna tare da ki mu zauna tare da ki tattace ku zauna amma ruwa ba mai su kowa na iya amfani da su kaga duk inda ka ce musu ruwa su zan mallaka su ko mallaka ta to kuma duk wanda zaka sai a saya mai sharri to stage amma da an ka bar kofa bude kowa na iya amfani da ruwa duk wanda zaka ga ruwa kaga sai ya zauna to maharin da garin maka ya fara ruwa kenan an ga kabila wannan ta jurhum shi yasa shi annabi isma'il za mu gani annabi isma'il kinga daga cikin wannan kabila ne yayi aure da ya tashi yayi arme kaga shi ba balarabe bane amma saboda su wannan kabila ta jurhum kinga larabu ne sai ana kira su abin nan ma'a abin nan ista'riba ma'ana wanda sun ka nemi ilimin larabci har sun ga kware har ma suna ai gogormaya da larabu har ma sun yi su kware ma larabci to shi yasa annabi isma'ila sai an samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta cikin kabila shi ne tan ne an samu kabila ta shi annabi isma'ila ta kabila sai ne ta gare shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to kaga suna cikin wannan halin ibrahim bai taba wayewa ba tun ta haya sai bai ƙara komowa ba bai ƙara komowa ba ashe Allah yana nuna sai wani lokaci in ya zaka kuma abin da zai faruwa sai ya zama kuma wata karantarwa ce domin a yi aiki haishi yanzu bai taɓa komowa ba sai da yaro ya kai shekara goma sha uku zuwa sha hudu haka yana zauwa yana gani ne yana tarar da shi ga ma'aifiya ta ga ɗane sun ka ji daɗi an haɗu kuma yana yin barci sai Allah ya nuna mai cikin kwanan nan ka yanke ɗanka yana tashi ya ce ya baniya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka wanzur ma za tara barcin da hodari Allah ya nuna min cikin barci yanka kadiba ya gani yace ya aba taf'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin aba baba ka aikata abin da an kama umarni in Allah da za ka same ni mai hankuri kan shi annabi ne na Allah tun yana yaro Allah ya sai ya mai juriya da hankuri sai sa Allah da zai ba shi dace gulamun halim mai juriya amma shi ishaqan ga da muke bayanin shi sai Allah ce gulamun alim sai an siffanta shi Isma'ila da ɗa mai juriya shi ko Isma'ila an an siffanta shi da ɗa mai ilimi tare da kowane annabi yana da juriya yana da ilimi amma an faɗi haka ne wanda kowane da an faɗi shi kasan kowane na yalla ba fahimta to yanzu gashi ɗan ya yarda uba shi yanka shi uba ya yarda zai yanka ɗanai ai shi sa Allah ta falamma aslama wa tallahu lil jahim lokacin da ya yarda sun kan yarda kowane ya amince ɗa ya yarda a yanka shi uba ya yarda shi zai yanka ɗan shi Allah ya ce wa tallahu lil jahim sai ya kayar da shi akan goshin shi bai ma kusa da shi ya ba a da zai yanka sai ya jitta shi haka akan goshi ta yadda kenan in ma zai yanka sai ba zai ga fuska ɗaya ba saboda tausayi har ya aza yuka Allah ce fana da yana hu ayya ibrahim kar saddaka ta ru'ya har inda Allah ce abin da wafare na hu bi zibhin azim to abin mamaki ya tuho da shi ne dan nan garin makka sai ya baro shi tuho mina saboda can da ake yanka kuma can da ake jiha to yanzu da annabi ibrahim ya tuho da ɗansa sai shi ɗaya bayyana gare shi ya ce ya ibrahim kwantar da hankalinka ni na sai ya ma wasa wasi ba haka bane ba Allah ne ce ka yanke danka ba shedan ne ha sai Allah Ibrahim ya san shedan ne to sai to ki duci ya jihe shi to sai zo wurin jiwa sanadi ya je yanzu in ka zo ba wai shedan na annabawa balle kai ku satire ka an san ya muna shine zai ibada yalla shi Allah Ibrahim ya je shedan kuma ya samai kai yanzu in ka zo ibada ce an san ya ma shi zan wuri ne na ibada yana kake gano wani siya ku satire wani tsoho da aka gwada mai har takalmi ana ɗauko ana bashi ya haƙuri ya haƙuri da cije wai ya zaka ci ya cije baki ya taɓa ta shedan shedan babu shi wannan lokaci to kaga yanzu ana ibrahim da ya shehe shi kuma ya ƙara gaba ya ƙara shi ibrahim ba kai raba ke da ba kai raba ibrahim ya ƙara jiwa ta sai an samu rijiwa na uku ta sanadiyya kai da kuma inda yazo zai yanka sha Allah ya ce mun ka fashe shi da abin yanka mai girma har sai an samu ranar dan shi sa ranar kuma ranar sallah ne goma ga wata na wata na zulhijja ranar da kuma ake irin wannan ayyuka ranar da ake yin jiha ake yin yanka ake yin aski ai sai da komi kun ga duk ta sanadiyyar nan ne kuma har Allah ko ya karanta da Ibrahim to yanzu yayi makai ne yanka yayi makai ne aski yayi makai ne sai sai da sarwasu Aisha sai Allah ta wa Ibrahim allazi waffa duk aikin haji sai da Allah ya cike su da Ibrahim to yanzu daga nan ba wannan ta huce ba sai ya koma zuwa kasar shi ta Iraki ta Sham kai sai da kuma an ɗibi lokaci ɗan hayya gwabri ya girma hayyawa da zuwa farauta da sarwarsu kuma sai ya ƙara zauwa ko da ya zaka shi annabi ibrahima ɗanai isma'ilan ga shina bakin rijiyar zanzam shina ta gyara kayan na na halibi na farauta ya ce baba ka zaka sun ka tsar sun ka haɗu da juna ana godiya ana jin daɗi an haɗu ya ce baba ya ce allah na turo ne kuma yi wannan ɗaki yi ɗakin ƙaba yace mana ne tu'inu ni zaka kama yace na'am ya abi tu'inu ka zan kama maka to annabi ibrahim sai zan shine magini dai ya zalle ba kamar suratul baqara sai bayani annabi ibrahim shine magini da zalle bara sai da sun ga tsara wannan aiki sai Allah ya ce annabi ibrahim to shi shaila ga al'umma akwai wani wani dutsen da ake hadi mana jabal abi ubaisi nan na kusan dakin kabukin nan sai annabi ibrahim ya tashi ya shaila yace ya ku al'umma ya ayyuhan nas inna allaha amarakum alhajja fa hajju aw kama qala Allah ya muku umarni na ku yi aikin haji dan haka ku karba mai to wannan lokaci annabi da kaina yace man abinna mallafata hajja duk wanda ya karba da annabi Ibrahim ya shela yace ya ku mutane Allah ya dora muku aikin haji ku yi aikin haji dauke mu a cikin alimun zarra idan dai alƙawalin da Allah ya karba gare mu wa yanzu akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum to annabi ce duk wanda ya karba wannan lokaci sai ya aiki haishi mallabat hajja duk wanda ya karba sai ya aiki haishi to annabi rai bai kare shi kenan ya shelanta ma al'umma aiki haishi to insha Allah sai mu bari gobe Allah kare sai mu dora akan wannan bayanai saboda wannan ayoyi dole sai ayi mu karana da wannan bayanai yalla mu fahimta kuma sai mu ƙara bambancewa kamar yadda dan uwa malam Jabi ya bayani domin a ƙara fayyace mutane a gano annabi Isma'il da Ibrahim wannan tambayar tashi jabe tana da mahimmanci saboda kun san yahudu sanan ne suke kiyayya kun san yahudu sakarkari ne ainihin ne ƙiyayyar su da annabi isma'ila su yanzu ga ga yahudu yanzu ga shi aidi ba gani yanzu isma'ila da allah da ishaqa wannan awwa kenan yawwa yawwa to shi da koro bayan nan ga yawwa to kaga yanzu ai isma'ila shine awwa ko amma in kaddi bi karantarwa yahudu sai ce a ishaqa ne awwa kuma ka riba tarihin yadda yake amma saboda kiyayya sun sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hito ne tawa ta annabi Isma'ila to sai su kore sai suna su shine awwa shine abbaba shine to kuma sai in kace bisin cikin suratu abinda suratu Maryam yanda Allah ya siffanta annabi Isma'ila ko yanda Allah ya siffanta annabi abinda annabi Ishaqa sai ka lura da gano da shi annabi Isma'ila da annabi Ishaqa wane ne yake da matsayi biyu shi annabi isa abin da isma'ila Allah ya kire shi rasulan nabiyya yana mafi shi rasul ne kuma nabi amma bangaren isa sai Allah ya kire shi nabiyya yana mafi fahimta shi ke ne isma'ila matsayi bi gare shi rasulan na kuma nabiyya amma shi isa haka sai Allah ya kire shi nabiyya to shi sa suke kiyaye da annabi isma'ila saboda annabi ya ta wannan bangare da sarwa abubuwan da suke na hasara da sarwarsu insha Allah gobe sai mu dora kan wannan bayanai abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana sai cikin zuciyoyin bayansa kuma insha Allah son muka idan mun kai karshen wannan sura sai mu rike tafsiri da shi karatu karatu bi ne ake yi yanzu gobe mun kai karatu an ka komo ba mu maki ran Lahadi sai a tsayar da tafsirin insha Allah eh kuma kwamiti na marayu insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari yau ne mun so a bude kwamitin abin na abu a bude wannan gidauniya a ga abubuwan da an samu domin a sarrafa ya anke in an samu alkhairi he da na bara har sai a san kuma matakin da za a ɗauka a sai za a samu ƙarin mutane za a tallafa ma in kuma bai ke kamar na bara ba sai a san kuma yadda za a ɗan takaitawa sannan muka yi wanda muka taso tare da su ana wannan da'awa sarwa malumman mu ne sarwa agi shine masu kula da wannan ayyuka sarwa tafsiri ake zawa a yi tare su sarwa karatuka ake tare su sai ga mutum da Allah ya karɓi rayuwa sai kuma shi ke na amanta da shi kaga wannan kuskure ne to shi yasa muka bude wannan irin gidauniya irin wanda an karayu da su cikin wannan ayyuka to ko da abinda bai ta kara karya na bane a zo gidanku a kwankwasa a kai akwai daɗi sai mutum ya tuna ashe mutanen har ba su manta da iyayenmu ba har ba su manta da ƴan'uwanmu ba to wannan shine da'awa sai ga abin ya kan kama ga al'umma sun sai su fahimci karantarwa da ake musu wannan ba da mutum ya mutu shi ne shi ke na manta da shi a ko bayan mutuwa ka ana nan tunanin da kai eh ana nan an san da kai kuma ana ma addu'a ta alkhairi yalla mun fahimta to maharin wannan gidauniya da muka buɗe kenan ta tallafa mu marayu kenan ba kowane marayu bane a duk kowane marayu in abin ya ya ba su ana yi amma musamman waɗanda ake gani ana da kusanci da su su ne sun ka faro wannan tahiya suke karantar da al'umma suke wa'azantar da al'umma su ne masu tsaro a abin da ya shahi agiji da masu jan baki da dukkan dai masu ba da gudunmuwa yalla mun fahimta in abin ya yi sarwa sai kuma a ƙara da wasu fatanmu dai Allah ya shige muna gaba Allah shi sa mu yi karin shedan Allah wa duka wannan ayyuka da muke yi Allah ya shige muna gaba Allah shi jagoranci Allah ya tsare mu da tsaransa Allah ya kare mu da kariyarsa Allah kuma ya sa mu iya bada goyon baya cikin wannan ayyuka na alkhairi Allah ya tsare mu da gaba gare mu ya tsare mu baya gare mu ya tsare mu dama gare mu ya tsare mu hagu gare mu ya tsare mu ta ko ina ya Allah wannan kasar ta mu Allah ƙara amintar da mu ya Allah da sauran kasashe na musulmi ya Allah duk masu nufata wannan kasa da sharri da bala'i ma shirwa ne Allah shirya da su in ba shirwa Allah ka da sharri su gare su rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin